Assalamu alaikum rahmatullah na za a tashi a kawakabo a tahasis da bismillah rahman rahim a tahasisu babin tahasisi an yi bayani akan ami da hukunce-hukuncen ami a nan za a yi bayani a kan hasi ko hukunce-hukuncen hasi alƙasar lil'ami ala ba'arin laza ya shimalu hutta sisu walƙabilu za hukumun lizi ta'addudin ƙarsabata wa jaza lilwahidi fi amin ata hilafa jami'in wa aƙallul jam'i fi jami'in wakila mutlaƙan lahu baki ya fi وقيل بالمنع لفر مطلقا وقيل حتى محصور بقى والآب محسوسا أمومه مراد تناولا للحكم والذي يراد به الخصوص لم يرد بل هو ذا أفراد نستعمل في فرد هذا ومن هنا كان مجازا مجمعا وهكذا الأول في الذي ادعى أكثرهم وقيل إن هس سوى لفظ وقيل إن للاستثناء هوى والفقهاء واعتاره السبكي حقيقة ونجله الذكي وقيل إن لم ينحسر باك يكل وقيل إن هس بما لا يستقل وابن الجويني بهما في باعتبار تناول لباره والاكتساء والأكثرون هجة وقيل لا إن وقيل إن هسسه ما اتصل وقيل غير مبهم وقيل في أقل جمع دون ما فوق يكفي وقيل إن أنه الأموم أنباء والهرف ممن ذا تجوز رأى المصطفى يجوز أن يوهز بالعام بغير الباس عن مهسس وبعدها على الأصح والظن يكفي فيه في الذي رجح سيأكون عنكم ko za ta a bar shafar saraba duk baitocin an ja da yawa ko alƙasaru lil'ami a tahasisu abinda ake kira tahasisi a tahasisu abinda ake kira tasisi alƙasar lil'ami shi ne magana da yake ta ɗau umumi a ce za a taƙaita ta ala ba'arin lazi ya shimaluhu bisa sashen abinda maganar ta ƙunsa yanzu misali aka ce ka ba duk ɗalibai sai aka ce sai wanda ba su yi nasara ba kaga da aka ce ka ba dukkan ɗalibai da aka ce sai wanda ba su yi nasara ba an ce ana nufin ka bai wa ɗalibai wa'anda suka yi nasara wanda da aka ce dukkan ɗalibai ai ɗaliban da suka yi nasara sun shiga ciki kamar yadda ɗaliban da ba su yi nasara ba ma sun shiga ciki amma da aka dawo aka ce banda wanda ba su yi nasara ba kaga maganar ta koma ta taƙaita akan ɗaliban da yake sun yi nasara an fahimta to irin wannan shi ake kira ta hasisi magana wadda za ta zo ko wadda ta zo ta haɗa kowa da kowa dangane da abin da take magana a kai to kuma daga baya a ce amma banda ɓangare kaza ko banda kaza to irin wannan ake kira ta hasisi walƙabilu za abin da yake karɓar ta hasisin ƙabilu ɗinan mubtada ne zaɗin maf'ulinsa ne a hukumin shi ne hukunci hukumin ɗin kuma shi ne labarin mubtadan an fahimta ko lizai ta'addudin ga abin da yake ya haura ɗaya da aka ce lizai ta'addudin ana nufin abin da ya haura ɗaya kar sabata da haƙiƙa ya tabbata hukunci da yake kar sabata ya tabbata lizai ta'addudin ga abin da yake ya haura ɗaya wajaza ya halatta lilwahidi a takaita har ya koma ga ɗaya fi amin a amin da yake ya zo a iya ta hasisin ami har ya zamo an rage duka sai abin da yake ɗaya tak to haka ɗin mai yiwa ne wannan shine zancen da da wasu malamai da yawa suke kai kamar kafalu wanda zancen da shi kansa mai asalin wannan littafin wato ibn sirki ya inganta a jam'ul jawami cewa ya halatta a tasisin amme har ya zamo ya rage ɗaya tak har ya zamo an rage ɗaya tak a hilafa jam'in saɓanin fa inda wato amin da aka yi amfani da shi zama saɓanin jam'i ne amma in jam'i ne to wannan ba dama a tasisi ya koma ɗaya a'a sai dai ya koma aƙallul jam'i aƙallul jam'i wato wato wanda an faɗa cewa akwai masaba biyu akwai wanda suka ce biyu shine aƙallul jam'i wanda wasu da yawa daga malikawa suka ce wannan ruwa amma ita ta inganci daga imam maliko yadda mai maraƙi sa'ud yake faɗa a ƙallo ma'anar jam'i fil mustahiri lisnani fi ra'ayin imamin himyari amma kamar mai alfiyatul usuli shi ya ce a'a aƙallul jam'i shine salasa ko wafi aƙallul jam'i masa bani a ƙawahuma salasatun lasnani an fahimta to idan amin da aka kawo shi wanda aka kawo shi da sigar jam'i ne to ba dama a taragewa har ya zamo abin da aka bari ɗaya ne sai dai a iya taragewa har ya zamo abin da aka bari ko dai biyu bisa ɗaya masabar ko uku bisa ɗaya masabar ko wa aƙallar jam'i fi jam'i ya halatta a taragewa har ya zamo a koma ga aƙallar jam'i inda a wajen umumin an yi amfani da sigar da take nuna jam'i ne wakila mutlaƙan lahu ya fi akwai ƙauli da cewa a ko da ma inda aka yi amfani da jam'i ne a wajen kawo umuma to ai a iya ragewa har ya zama ya rage ɗaya tak wakila bilman ilifarin akwai ƙauli da cewa a ai sigar umumin daidai an kawo ta ba da jam'i ba ko ku an gawata da jam'i to ba da za a rage har ya zamo ya saura ɗaya tak sai dai ya rage ya zamo biyu ko uku mutlakan daidai wato an yi amfani da siga da take nuna jam'i ne ko ba ta jam'i ba wakila buska ce ma hata gairu mahasurin baka har ya zamo wanda ya saura ɗin ba mahasuri ba ne ya zamo dai duk da an rage ɗin amma abin da ya sauran ba mahasuri ba ne tunda ta yi jam'i a ta yi ami a yi masa tasisi amma duk da an masa tasisin ya zama abin da zai sauran ba mahasuri ba an fahimta yanzu misali kama a ƙur'ani aya ta surar bakara da take cewa wal mudallaka to ya tarabbasu da bi an fusina salasata qur'an ai wannan ta hada duk macen da aka saki kamar an ce duk macen da aka sake ta je ta idda da jini uku ko da tsarki uku dangane da da me ake nufi da ƙuru'un ɗin ko to yanzu da aka ce a ayat suratul ahzab idza nakatumul mu'minati thumma talaqtum muhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna ko yatadduna fadalliquna sarihuna sarahan jamila kaga an fidda matan da aka aura bayan an ɗaura aure da su kafin su tare a gidan mazan da suka aure su aka sake su wanda a nan yanzu da Allah dan an ware wa'annan to su wa'ancan ɗin wanda aka sake za su iyakantu ai ba za su iyakantu ba duk ɓangarorin guda biyu a iya ɗauka ba zai iyakantu ba mata da yawa ana auren su a sake su alhali ba su riga sun tare a gidan mazansu ba in aka ce ka lissafa wanda haka ya fi gare su a ƙasar kano kaɗai wallahi ba za ka iya lissafawa ba saboda suna da yawa kamar yadda matan da aka aura aka sake su bayan sun tare a gidan mazansu su ma suna da yawa sun huce wanda za a ce a yi hasarinsu to kamar wannan kenan kaga bisa hatta ƙauli na ƙarshe yana nan kenan tunda dai ko an ware wa'annan sauran wanda suka saura ba iyakantattu ba ne kuma a gane a nan da ya kawo baka ba baki ba tafiya ne akan lugar ɗayi'u banu ɗayi'u su baƙiya baƙa suke cewa ko laƙiya laƙa suke cewa ko rariya sai su ce rara duk fa'ila in ta zo wadda take naƙisa ce ya iya sai su bai da ita babin fa'ala kawai su bai da ita koma alifi an fahimta wanda za a ga maulama shau ibrahim ya yi saƙa da irin wannan takalar ko a wani diwani ne inda yake cewa muhibbul laƙa lilhubbi kulla jafa'i sai ce muhibbul laƙa laƙa lilhubbi kulla jafa'i laƙa a maimakon laƙiya a to saƙa ne da wannan takalar wadda su banu ɗayi inda ita suke saƙa to wal'amu mahasusan ami a nan a gane a iya cewa ami iri uku ne ami iri uku ne akwai amin yadda ake faɗa akwai amin da gaba ɗaya damun ba a yi masa tasisi ba wanda a can a manzumatu ba da tafsir sai da abdulaziz zamzami yake cewa irinsa bai da yawa amin da yake ba a yi masa tasisi ba bai da yawa har yace wasu malaman ma suna cewa ko a qur'ani bai huce biyu ba amma malamai da yawa sun cewa gaskiya ne bai da yawa amma dai ba wai biyu ba ne ai ya huce ba a yi magana biyu yana da yawa ta wannan bangaren waƙalla illa ƙaunahu wallahu bi kulli shay'in ay alimun zahu wa qawluhu halaqakum min nafsi wahidatin husu biduni lafsi aka shi sai da Abdulaziz Zamzami ya kawo ko a samu amin da yake yana nan bisa umumin sa ba a tasisin sa ba bai da yawa musu suka ce ma guda biyu ne a Qur'ani shine wallahu bi kulli shay'in alim to sanin Allah ba abin da ya fita daga sanin Allah wannan ami ne wanda ba a tasirin sa ba ko kuma da Allah ya ce Allah zai halaka kun min nafsin wahidati to duk mutum zuriya annabi Adam ne wannan umumin ba a tasirin wasu suka ce a akwai ire-iren wannan duk da dai ba wai yawa ne da su ba amin da aka tasirin sa ya fi yawa ko amin da ake nufi haske da shi ya fi daga amin da za a ce gaba ɗaya ba a tasirin sa ba kuma ana nufin haske da shi ba ina misali in ji wasu malamai suka ce kamar inna Allah la yazlun nasa shay'a wannan ayoyi ne kuma wanda ba a tasirin sa ba ba abin da Allah yake zalunta mutane walakin nan nasa anfusahum yazlimuna ami na farko kenan ko amin da gaba ɗaya ba a tasirin sa ba yana na musu umumin sai na biyu shine amin da aka yi ta hasisinsa wanda irin wannan shine mai abdulaziz zamzami ya ce ai yana da yawa in ka bincika za ka samu a ƙur'ani ko a sama zala ami da yawa wanda aka yi tasisinsa wa awwalun sha aliman a ƙasa ami wanda aka yi tasisinsa yana da yawa ga duk mai bincike nau'i na biyu kenan na amin yanzu kamar ayan nan ta surar bakara din cewa mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ko aya ta suratul nisa wa ahalla lakum ma wara azalikum a wata qira'a ko wata qira'a wa uhilla lakum makaranta nawa ne suka karanta wa uhilla lakum guda nawa ne suka karanta wa ahalla lakum hmm to da suke min qira'o'in yana da kyau a ringa bin qira'o'in su ma ko to kaga wannan amini ne wanda zahirin wannan kenan ashe ma a iya hada mace da yar uwan ubanta kana auren mace ka auro yar dan uwanta ko kana auren mace ka auro yar uwar ubanta ka hada ko amma sai zamo ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi jima'a bainal mar'ati wa ammatiha walmar'ati wa halatiha manzo Allah yayi hani daga a ce ana auren mace a ce bara a auro yar uwar ubanta a hada su ko a auro ana auren mace a auro yar uwar mahaifiyarta a ce za a hada su kaga an yi tahsisin sa to dai wannan ne zaka ga amai ne da aka yi tahsisin su wanda wani lokacin ma sai ka ga tasisin daman a wajen ya zo mutasili ne kamar a suratu da sa'ad ɗin daiwar musana tu minan nisa illa ma malakata imanu ba daidai ba ne mace da take da miji ku ce za ku aura kaga sai aka yi tasisin sanan take aka ce illa ma malakata imanu amma banda matan da da kafirai ne suna da maza aka kamo su a wajen yaƙi to wannan magana auren su daman ta tashi shi yasa kwa iya sadaka da su kwa iya sadaka da su wannan kenan ami wanda aka tasirin nau'i na biyu sai nau'i na uku shine amin da daman tun farko hususi ake nufi da shi akan sami ami magana wanda za ta zo da sigar umumi amma tun farko daman ba umumin aka nufa da ita ba hususi aka nufa wanda shi sai da abdulaziz zamzami yake cewa wasani na hau ya su dunan nasa na biyu kamar ayar suratu nisa am ya su dunan nasa alama a tehumullahu min farali to an nasa anan ya dau umumi amma ana nufin umumin ba wai ana nufin umumin ba ɗaya ake nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai yahuda wannan maganganun da suke manzan Allah suke wa hassada ne akan abin da Allah ya bashi na daga baiwa Allah ya halatta wa manzo ya auri mata duk yadda yake so su su ne masa hassada akan wannan dama da Allah ya bashi ne aka faɗa maka da ta na ala ibrahim a kitaba wa atayna milunna mulkan azima ko daman ta wannan aman tun farko hasi ake nufi da shi ko allazi na ƙala lahumun nasu nasu da aka faɗa an faɗa da sigar umumi dukkan mutane ne suka zo suka faɗa wa sahabbai haka ba dukkan mutane ba ne ai ba mutum uku ba ma ko biyu mutum ɗaya ne shine nu'aymun bin mas'ud al-ashji shi ya zo da wannan magana amma aka kawo magana da sigar umumi shi yasa irin wannan shine al'amul ladzi usida bihil husus to akan wannan ne yake so ya bayani a nan shi jalaluddin suyudi ya ce wal'amu ami mahasusan wanda aka yi tasisinsa al'amun lazi hussa umumuhu murata nawula dangane da magana magana ta hada da umumi lal hukum amma ba dangane da hukunci ba ba dangane da hukunci ba dangane da hukunci daman ba a nufi umumu ba yanzu misali wannan aya ta surar bakara da ake cewa ko da ta ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna to sigar mutallaqatu dangane da tanawulinta ta hada duk da macen da aka saki ta hada da duk wata mace da aka saki daidai sai da ta tare a gidan miji sannan aka sake ta koko ba ta tare ba ma daidai ta fara jini ko ba ta fara ba daidai ta daina jini ko ba ta daina ba daidai tana da ciki ko ba ta da ciki to dangane dai da tanawulin wato kalmar mudallaka ta hada a ciki amma a wajen hukunci daman su wa'annan ba su shiga ba wallazi yurad bihil husus amma amul ladzi urida bihil husus lam yurad shi daman tun farko ba a tafi umumin ba yanzu kamar allazina qala lahumun nasu ba wai ana nufin dukkan mutane sun faɗa wa sahabbai wannan maganar ba a'a ana nufin daman shi mu'aimunu mas'udin bal huwa za a furadin bare mai ma'ano ɗaiɗaiwa ne annasu ya haɗa da zaidu ya haɗa da amru ya haɗa da halidu ya haɗa da nu'aimu ya haɗa da faralu ya haɗa da wa ya haɗa da wa amma sai zama ustu umila fi faradin an yi amfani da shi ne a ɗaya daga cikin waɗanda ya haɗa ku za ka fahimci wannan wannan matsalar malamai suke cewa tana da matukar muhimmanci gane bambancin nan tsakanin al'amul mahsus da kuma al'amul lazi uri da bihil husus wa min huna kana majazan wannan ne yasa shi amin da tun farko ana nufin hususi ne da shi daman majazi ne kamar alaƙarsa shine isti'malul kulli wa iradatul ba'ari an faɗi duka ne amma ana nufin sashi ana nufin sashi mujma duk malamai sun gama akan cewa ami wanda aka nufi susi da shi to majazi ne wa haka zal awwalu sai kuma shi amin da aka yi tasisinsa to shi fa hakika ne ko majazi ne ya ce eh shi ɗin ma majazi ne fil lazid da a aksaro a cikin abin da mafi yawan malamai suka tafi aka shi yasa yanzu wal mudallaqatu kalmar mudallaqatu din nan ta wannan aya ta sura bakara majazan ne ba hakikatan ba amma shi sayyidi abdulaziz zamzami cewa ya a'a ai hakika ne hakika ne ammi da aka yi tasisinsa an amfani da kalmar umumin ne bisa hakikata an fahimta sai a tsaya kuma a dubo ne ya hujjojin kowanne shi kan sadi da laladin sudi a nan ya ce magana ce ta mafi yawan malamai ba ta dukkan malamai ba shi ku sai dai abdulaziz zamzami ya nuna kamar ma magana ce a wato shi cewa hakikan ne magana ce da dukkan ma malamai kamar sun tafi a kai ko? shi ne ya ce kaga ya shi sai dai abdulaziz zamzami ya faɗi wannan wa yake so ya fara tafsiri ya gabata wanda za su fara tafsiri ya ce littafin zamzamin a kaya yake ko ya ya faɗa gaba ɗaya baiti 160 ne ko ya haura ne kamar baiti 160 da wajen 60 ne ko wa awwalun haqiqatun wasani majazun lil farqu liman yu'ani shine baitin shi Abdul Aziz shi sai da Abdul Aziz zanzame kamar dan bayan suyudi da kadan yazo tayi ma sun hada zamani tunda dai dukkaninsu sun yafati ne a hijira ta ɗari tara da 'yan kai ila ya kashe babu ya suyuɗi da sha ɗaya ne kawai ɗari tara da sha ɗaya shi ko zamzami na ga wajen ɗari tara da yawa saman ku to shi a nan suyuɗi ya ce wa haka zal awwalu aka ma na farkon shi ne amin da aka yi tasisinsa shi ma da majazi ne filla zidda a aksarum a cikin abin da mafi yawa suka tafi a kai yanda wato imamun razi ya ciro cewa ai majazi ne wanda ibn al-hajib daga malikawa ya zaba ka haka man bai rawi daga shafi'awa haka nan hindi shi ma dai daga shafi'awa saboda me suka ce saboda an yi amfani da shi ne a sashen abin da aka ajiye masa wal mudallaqatu ba an amfani da kalma bane a cikin dukkan macen da aka saki an yi amfani da ita ne dangane da wadda aka saki bayan ta tare kuma ya zamo ta fara jinin haira ba ta daina ba kuma ba ta da ciki ko? a wakila wasu suka ce in husta siwa lafzi in ya zama an masa tasisi da wani abu daban ba da lafazi ba to sannan ne zai zamo majazi amma an yi tasisinsa da lafazi to wannan hakika ne idan an yi wato in an yi tasisinsa da lafazi to wannan hakika ne amma an yi tasisinsa ba da lafazi ba to wannan majazi ne kamar misali aka yi tasisinsa da hankali to wannan sai zama majazi amma an tasisinsa da lafazi to wannan hakika ne kamar zuwa musa datu inda nisa ila mamar kitaimano a wannan kenan kauli na biyu wakila ƙauli na uku aka ce shi ami wanda aka yi tasisinsa za a ɗauka cewa majazi ne ililistisna hawa idan zamo an yi tasisinsa da istisna'i in an yi tasisinsa da istisna'i to sannan sai zama hakika sannan sai zama majazi kai sannan sai zama majazi amma an ka tasisinsa ba da istisna'i ba to wannan hakika ne wannan kenan wal fuqaha amma mafi yawan malaman fiqhu wa tara husurki malam surki ya zaba haka haqiqat wa najluhu haka nan dan sa tajuddin surki azzaki mai kaifin hankali sun zabi cewa haqiqatu cewa amin da aka yi tasisin sa haqiqa ne shine abin da shi zamzami din ya faɗa wa awwalun haqiqatun wasani majazun lil farqu liman yu'ani kaga magana ta shi Abdulaziz Zamzami ta dace da maganar wasu gaggan malamai irin shi Taqiyuddin Surki wanda shi yawa fati ne 700 da hamsin da shida ko ɗansa tajuddini ibn surki wanda shi wa fati 774 ko ayyuka da 74 wanda kuma sanda yawa fati ma ko 50 bai kai ba amma kuma gashi ya yi littattafar da har yau ake gwagwagwa da su a duniya bai kai 50 ba sanda yawa fati shi tajuddini surki shi mahaifin ya kai 70 da ɗan wani abu amma shi ɗan ko 50 bai cika ba arba'in da wani abu ya Allah ya karɓi ransa amma ko ya ajiye littattafan da hayo ake gwagwaga da su to shi yasa kaga da Isfan tashi da cewa zakiyo gaskiya ne mai kaifin hankalin ne ko wakila wasu suka ce illamin hasir baƙin yaƙil idan abin da ya saura ɗin bai zama mun hasiri ba ne da za a ce ɗan kaɗan to a sannan sai a ce haƙiƙa ne amma idan ya zama abin da ya saura mun hasiri ne to wannan majazi ne wanda abubakar razi daga hanafiyawa akan haka yake wakila wani kaunin aka ce a'a shi ma'amin da aka yi tasisinsa majazi ne in husa bi malar sigil idan ya zama an yi tasisinsa da abin da bai zaman kansa kamar istisna'i ko sharaɗi ko sufa ko gaya amma majazi ne in aka yi tasisinsa da abu mai zaman kansa shi yasa kamar a wannan ita wannan ayar wal mudallaqatu sai a ce majazi ce saboda an tasisinta da abu mai zaman kansa ayoyin da suka zo da tasisinta can suke waje daban suna zaman kansu ne amma yanzu kal wal musanatu min sa illa ma malakata imanukum kaga wannan an yi tasisin sa ne bi ma la saqillu to sai a ce wannan a wato haƙiƙa ne wato sai zamo haƙiƙa a sannan to wannan kauli na shida kenan wabnul ruwaini amma ibnul ruwaini imamul haramaini ya ce bihi masif irin wannan amin da yake an yi tasisinsa za a iya cewa hakika ne ta wani wajen majazi ne kuma ta wani wajen hakika ne ta wajen majazi ne ta wani wajen shine ma'anar bihi masif bi tibar tanawuli libarihi in an dubi cewa ya haɗa sashe ne wali kisar ko ya takaita a kan sashe in an dubo ya haɗa to sai a ce haƙiƙa ne in an dubo kuma ya tsaya ne akan wasu sai a ce majazi ne wanda wannan shi imamul haramai ne akan haka yake shi yasa a nan akan shi amin da aka yi tasisinsa an faɗi fahimta ta malamai daban-daban har guda bakwai daban-daban alhamdulillah lokacin ya yi saboda shi al'akasar nuna hujjatu wakila la ko wajen da yana da ɗan tsauri kaɗan ko sai dai waye ke da sharhohin jam'ul jawami ala da kana da riya'ul lami riya'ul lami ka yi mata to wannan fa ya sunan sharhin wannan zarkashi zarkashi sharhin da yawa jam'ul jawami kana da shi na zarkashi a yana nan ko suna kawowa mai mujalladi biyu na wannan fa na iraki abu zuratul iraki dan zainuddin iraki kana da shi ya kuma mujalladi ɗaya ne a da ana kawo su koko yau wannan waje yana kama yana bukatar a sake komawa a duba a duba a duba a duba yadda shi kansa siyu din ya kawo a itikanu yawa a babin hakika da majazi na qur'ani da yadda shi zamzami ya kawo wanda ya waƙe abin da shi siyu din ya faɗa ne a littafin sanuƙaya ko ya waƙe abin da shi siyu ne ya faɗa abin da ya shafi tafsiri a nuƙaya ko annuka fi ulumin adidatin shi zanzami ya baki na? ai ya dace da waccan maganar da muka faɗa na cewa an ce samun amin da ba shi da hasi kaɗan ne amin da yake ana nufin umumi da shi kuma ya ci gaba da zama yauwa illa iyaka kaga ai aka ce akwai wasu ayoyin wanda su amin ne ba kuma su da husus kamar wallahu bi kulli shay'in alim wannan ayar wanda da yace tana da hususi ya fita daga addini saboda ya ce akwai abin da Allah bai sani ba Allah ya ce komai ya sani wanda ya ce wannan akwai tasisi akwai abin da za a ce Allah bai sani ba ai kaga ya fita daga addini ma gaba daya ko yawa shi yasa cewa ba wani abin sai an yi tasisinsa ana nufin wato a mafi yawa a mafi yawa tunda an faɗa wa littis na umi iyarun umuwa to na salasata ƙuro eh eh izana katun muminati su maɗalakatun mumuna eh da kuma ta suratul dalaki eh wallahi ya isna wallahi ya isna min almahiri min nisaikum wa in irtabtum fa iddatu na salasatu ashhur wallahi lam yahirin wa ulatul ahmali ajaluhunna an yara ana hamlahunna to i duk wayannan ayoyin ai sun yi tasirin mutallaqatu yawwa sun nuna macen da aka saki ta bata riga ta fara jini ba to ba za ta yi idda da tsarki ko jini uku ba za ta yi idda da watanni uku ne hakanan wadda ta daina jinin ita ma za ta yi idda da watanni uku ne me ciki kuwa ba cewa za a yi ta idda da tsarki ko jini ba a'a za ta yi idda ne da haife cikinta ko shi yasa duk sun yi tasisi ne yawa ta rage amma kaga dai a duk wannan ai ba wanda za a ce wanda ya saura mun hasiri ne shi kansa wanda aka fitar gairu mun hasiri yauwa matan da za a ce an sake su ba su riga sun fara jini ba ma ai sun wuce a iyakance ko wanda kamar yanzu lamari ya lalace galibi yau ya ma a ce an yi auren yarinya ba ta fara jini amma dai da kaga so da yawa yara ai a gidan mazan su suke fara jini ko a yanzu ne lamari ya lalace kuma ake kokarin kullum a ƙara ƙarfafa ɗin cewa a bari yarinya ta kai ishirin mu ko da biyar ko talatin kafin a auren ta ko to alhamdulillah eh suke cewa akwai tasisi cewa ai hankali ya yi tasisi yawa wato ko suke ɗaukar cewa wato a wannan ya haɗa har ƙur'ani yawwa cewa ya hada haƙur'ani to aka faɗa musu cewa da aka ce halin kulli shay min ma ya qabalu halqa ba kalamuhu ba kalamuhu sifatuhu wa sifatuhu subhanahu wata'ala ghayru makhluqati yawwa sai alhamdulillah makaranta fatiha da salatu fatiha uku Allah ya shayar da mu ruwa Allah ya amfana da mu da daminar kuma Allah ya kiyaye mu duk wata jaya a dukkan lamuran mu Allah ya saukar da albarka baki dan wanda suka gabata Allah ya gafarta musu masu littattafan Allah saka musu da alheri malaman Allah saka musu da alheri